lahadi sha bakwai daidai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya insha Allah za mu tashi a darasi na ɗari da talatin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka littafin muktasar zadul ma'ad na shehu da'awatar islamiyya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wanda ya iktisarin sa daga babban littafin babban malami Ibn al-Qayyim littafin Zadul Ma'ad yau za mu tashi faslun fi tartibi hadihi sallallahu alaihi sallama ma al-kuffari wal munafiqin min hina bu'isa bid-din ila an laqiya Allah azza wa jalla wannan fasali ne da zai bayani akan tsarin shiriyar annabi sallallahu alaihi sallama tare da kafirai mu'amalarsa da munafukai tun daga lokacin da aka aiko shi da addini har zuwa lokacin da ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala a mutuwarsa kenan kamar malam yana so yi mana bayani irin mai annabi ya koyar musulmi ya kamata su yi mu'amala da ya kamata su yi da waɗanda ba musulmi ba da yadda za su yi mu'amala da munafukai a ta hanyar su aikata addininsu ba tare da an hana su aikatawa ba malam ya ce awwal ma أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر abu na farko da aka yi wahayi zuwa gare shi manzo Allah sallallahu Allah ya wahayi zuwa gare shi ya karanta da sunan ubangijin sal allazi khalaqa wanda ya halitta wannan shine farkon annabta annabi Allah ya umarce shi yayi karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam daga baya Allah ya sauka masa da ya ayyuhal muddassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur ya ko wanda ka lulluba tashi kai gargadi an ce ya yi karatu da sunan Ubangijinsa a farko, bayan ya yi karatun kuma aka ce to ya je wa'azi ya je gargaɗi wa mutane. Fa'ar salahu biha sun ma'amarahu an yin zira a shiratahul akrabin. Allah ya aiko shi kuma ya masa umarni da ya yi gargaɗi wa danginsa na kusa da shi. Kamar yadda hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari, annabi ya tashi ya hau kan dutsen Safa, fa'ammama wa khassasa ya kira su gaba ɗaya da manya da ƙanana gida-gida dangi-dangi duka ya ce Allah ya umarci ni in kira ku ya ce da su a idan na ce muku a bayan wannan dutse akwai wata randuna ta yaƙi da za ta zo ta yaƙe ku za ku gaskata ni suka ce ai majar rabna fi ka kazi ba ba mu taɓa kwada ka muka samu ƙarya ba mu mun san ka kai mutum ne mai amini ne mutum sai ce to fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid ni mai gargadi ne gare ku a gaban azaba ta ubangiji in ba ku bi ba azaba mai radari a lokacin Abu Lahab ya tashi ya miƙe ya zagi Annabi subhanallah wai ya zage shi la ilaha illallah dama ashe mutum zai iya bude baki ya zagi Annabi a gaban shi yace tabban laka ali hada jama'atana saboda wannan magana ka tara mu ka hada mu ya faɗi magana mara kyau ta ɓatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa anzara qaumahu yau mutanen su gargadi summa anzara man hawlahu min al-arab qatibatan sannan yayi gargadi ga waɗanda suke kusa da shi cikin larabawa duka qatibatan thumma anzara alamina yayi gargadi wa bayi talikan bayi ga baki daya litunzira bihi qauman ludda ba abin da bai yi ba fa aqama bid'a asharata sana yunziru bi ghairi qital sai da yi shekara goma sha yana kafa hujja yana ta wa'azi ba tare da yaki ba ka duba tausayi irin na annabi duba jin kai duba iya da'awa sai da yi shekara goma sha suna zaginsa suna karyata shi yanzu ai ka ji daga farkon da'awar ma an zage shi baffansa abu lahab ya zage shi amma ya haƙura sai da shekara goma sha yana gargaɗi ba tare da ya yaƙi kowa ba wa yi umaru bi sabri ana ta umartansa ya haƙuri kuma yana haƙurin sun ma'udina lahu fil hijirati bayan haƙurin ya yi ya kai sannan Allah ya mai izini ya ce to kai hijira ka bar garin maka ka koma garin madina ya yi ta roƙon Allah Allah ba shi dama ya hijira saboda abin ya ƙi karɓuwa mutanen makka sun ƙi sai faɗa suke da gaskiya suna faɗa da shari'a suna faɗa da addini amma Allah ya ba shi dama ya ce hijira ya koma garin makka ya koma garin madina ya bar garin makka kamar yadda mun yi bayani a baya sun ma'udina lahu fil qital sai bayan ya koma madina ne kaga a makka bai yaƙi ba sai da ya koma madina ya samu kafuwa shine Allah ya bashi dama yace ya je ya yaki duk waɗanda suke yaƙarsa udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an zalunce su an yaƙe su zaka ku je ku mai da martani ku kare kawukanku summa amarahu an yuqatila man qatalahu sannan karo na gaba Allah ya ce duk wanda ya yaƙe ka ka yaƙe shi duk wanda ya taba ka ka taba shi tunda kayi hakuri ba san hakurin ka ba ka kau da kai ba san ka kau da kai ba ka nuna musu kara ba san kara ba ka musu duk abin da zaka musu amma ba san kai ba thumma amarahu bi qitalil mushrikin wannan mataki ne na gaba daga nan sai aka ce to saura mushrikai masu bautar gunki masu hada Allah da wani wajen bauta ka yaƙe su hatta yakuna dinu kulluhu lillah har sai addini gaba ɗaya ya zama na Allah ne mugayen mushirkai kenan masu haɗa Allah da wani wanda sun yi faɗa da annabi sun yi faɗa da shari'a Allah tabaraka ta'ala yana kallon su yayi ta bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri ya jure ya ta da'awa ko Allah zai sa su rabauta su karɓi wannan sako amma ina duk yanda kai da jaki sai ya ci kara Allah ya bayani وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين wannan ta cikin bakara kenan akwai wata cikin suratul anfal wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah ta bakara babu kulluhu ta anfal akwai kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir a cikin bakara kuma fa'in tahu fala'uduwa fa'inin tahu fala'uduwa na illa alazzalimi waɗannan ayoyin su ne ayoyi guda biyu da Allah ya umarci manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya ce je yaƙi waɗannan kafirai saboda sun matsanta sun makanar kufaru ma'ahu ba'adal amri bil jihadi salasatun sannan kuma sai kafirai suka zama bayan manzan Allah sallallahu Alaihi sallama wato a bayan tsakaninsa da su mu'amalarsa da zai yi da su sun kasu kashe uku akwai ahlu hudna akwai ahlu harbin akwai ahlu zimma akwai waɗanda aka yi hudna aka yi sulhu da su kafirai ne amma an yi sulhu da su a zauna lafiya an yadda ba za su taɓa musulmi ba musulmi ba ba za su taɓa su ba akwai ahlu harb akwai waɗanda su kuma yaƙi su kan ba su yadda ba ‘yan fitina ne tsakaninsu da annabi yaƙi sallallahu alaihi sallam akwai ahlu zimma kafiran alkawari fa'amarahu an yafi li ahalil hudunati mastaqamu Allah ya umarci manzan Allah ya ce ka cika ga waɗanda kuka yi alkawari na zaman lafiya kuka yi sulhu mastaqamu matukar sun tsayu akan alƙawarin nan to ka tsayu akan yanda kuka yi da su fa in khafa nabaza ilaihim idan ya ji tsoron za su cutar da shi to ya jifar musu da alkawarinsu ya ce ya fasa ya kimtsa ya kare kanshi in ya fahimci alkawari ne na munafurci abu na biyu wa amarahu an yuqatila man naqada ahdahu Allah ya umarci manzon Allah ya yaki duk wanda ya warware wato a alkawarinsa wa inna kasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul suka warware alkawari suka warware alkawarin da da suke da manzo Allah kai suka yi himmatu ma su fitar da shi daga garin da yake Allah ce to ko yaƙe su tunda sun warware alkawari wa nazalat bara'a Allah ya saukar da suratu bara'a wanda duk yake so ya ji bayanin waɗannan nau'in kafirai ahlu hudna ahlu harb ahlu zimma to ya shiga cikin suratu bara'a suratu tauba kenan ya yi bayani dalla dalla filla filla irin yadda manzo Allah ya mu'amala da waɗannan kafirai da munafikai bayanul aqsami salasa fa amaru bi qitali ahli kitabi Allah ya umarci manzon Allah da yaki ahlul kitab al-yahudi da nasara hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun sai sun bayar da jizya suna kaskance tun da ba za su ba addinin Allah ba kuma za su zauna a garin musulmi to sai sun bayar da haraji wannan shine hukunci ahlul kitab wa amaru bi jihadil kuffari wal munafiqin Allah ya umarce shi ya yaki kafirai da munafikai su kuma wani simfi ne daban waɗancan ahlul kitab waɗannan kafirai munafikai wajahidhum bihi jihadan kabira fajahada al kuffara bis sayfi ya yaki kafirai da takwabi wal munafiqin bil hujjati ya yaki munafikai da kafa musu hujja hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu kafirai yasa takwami munafikai ku a cikin sa suke tare da shi suke sallah tare suke azumi tare suke kaza suke kaza da haka hikima ta da'awar annabi sai ya yaƙe su da hujja jama'a ashe akwai waɗanda da hujja ake yaƙar su ba a yaƙar su da makami sai dai ai ta dukan su da aya da hadisi da hujja su daku har su gane to haka annabi yayi ta yi wa munafikai yana kafa musu hujja da ayoyi da hadisi wa amarahu bil bara'ati min uhudil kuffari Allah ya umarci annabi ya ce ka barranta daga dukkan alƙawarurka na kafirai saboda ainihin wato a a mayaudara ne kuma mahayinta ne ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir kuma Allah ya sanya su kala uku ne اسم أمره الله بقتاله وهم الناقدون akwai kisimi ɓangare na kafirai da Allah ya umarci annabi da ya yaƙe su waɗannan su ne waɗanda suke warware alkawari annaqidun malam sai ai alkawari da su sai su yi kwance kwance sai su warware alkawari sai dai aji sun afka mutane kawai wa qismun lahum ahadun muaqqatun lam yanquduhu ibn al-qayyim yace akwai kisimi bangare na biyu na kafirai su suna da alkawarin amma ba su warware alkawarin ba tukuna to su me hukuncin su fa amarahu bi itmamihi ila muddati Allah ya umarce shi yace wato ka cika musu alkawarin su har zuwa lokacin da kuka yi tunda dai ba su warware ba kai ma karka warware fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim wa qismun akwai kaso na uku lahum ahadun mutlaq aw la ahada lahum suna da alƙawari mutlaqi sake ba kaidi ko kuma ma babu alƙawarin ko dai akwai alƙawarin ko kuma ba alƙawarin amma lam yuharibuhu su kuma sun makale sun tsaya ba su yaƙi annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su yaƙe shi ba ko da alƙawarin ko babu alƙawarin to su waɗannan mai Allah ya ce da shi fa amarhu an yu'ajjilahum arba'ata ashhurin Allah ya ce zuba musu ido ka jira su zuwa wata hudu ba su lokaci arba'ata ashhurin fa idan salakat qatalahum wa hiya al-mudda al-madhkura fi qawlihi fasihu fil ardi arba'ata ashhurin idan suka watannin nan suka wuce to Allah ya ba annabi dama ya yaƙe su shine inda Allah ya faɗa cikin suratul tauba aya ta biyu wasifu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah mala yace wa hiya al-hurum al-madhkura fi qawlihi fa idan salakha al-ashhur al-hurum sune watanni masu alfarma da aka ambata a cikin suratul tauba aya ta biyar idan waɗannan al-ashhur al-hurum watanni masu alfarma suka shuɗe to ka yaƙe su wanne ne wannan lokacin malam ya ce wa awwaluha al'ashir min zulhijjati yawm al'adani ranar goma ga watan zulhijja yawm al'adani kenan a sanar da su ranar goma ga wata to ku kimtsa lokaci yayi wa akhiruha al'ashir min rabi'il akhir goma ga watan rabi'il akhir وليست الأربعة المذكورة في قوله منها أربعة حرم wannan ba su ne inda Allah ya ambata a cikin tauba aya ta 36 minha arba'atun hurum ba ba su bane wa inna tilka wahidun fardun wa thalathatun sardun wadancan watanni akwai kwaya ɗaya fard shi kadai ne a gefe yake akwai guda uku kuma sardun a jere suke shine rajab kaga daban yake shi amma zulqa'da zulqa'da zulhijja almuharram kaga duk wannan ajere suke walam yasir almushrikin fiha fa innahu la yumkinu li annaha ghayr mutawaliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai wani abu da mushrikai ko na fada ko yaki a ciki ba saboda watannin ba ajere suke ba rajab a waje yake yace bayan wannan waqad umira ba'dan silahil arba'ati biqitalihim mun yi bayani Allah ya ce fa'idan salakal ashirul hurum to shi kenan inda yi watannin nan kai musu jinkiri wata hudu to ka iya yaƙar su faƙatalar na ƙita annabi ya fara aiki ya nemo kafiran da suka warware alƙawarinsa to kaga a shirye suke ko shi za su yaƙe shi ya yaƙe su wa ajila man la ahada lahu duk wanda ba yi da alƙawari da shi kuma annabi ya kore shi daga garinsa aulahu ahadun mutlaqun ko kuma yana da alkawari sake ba kaidi aka bashi wata hudu arba'ata ashir wa marhu an yutimma lil mufi ahadahu ila muddati duk wanda ya cika alkawari a kai shi zuwa lokacin da aka yi alkawari alhamdulillah yace fa aslamu kulluhum dukan su kulluhum suka musulunta fa aslamu kulluhum wa lam yaqimu ala kufrihim ila muddatihim ba su zauna akan kafircin su zuwa wannan lokaci ba wa daraba ala ahli zimmatil jizya yan alkawari kuma da aka yi an yi alkawari a zauna lafiya yace to in za ku zauna a garin musulmi za ku bada haraji shine jizya fastaqarra amruhum ma'ahu thalathata aqsam suka yadda al'amarin su ya tabbata tare da annabi kashi uku akwai muharibina akwai kafiran yaƙi abokanan fada da ahli zimma wanda na yi bayani fasaru ahlal ardi salasata aksam duka suka zamanto mutanen duniya gaba ɗaya kashi uku ne muslimun ko dai muslimun ko musalimun mai neman zaman lafiya shine musalimun ko dai musulmi ko mai neman zaman lafiya ko kuma kha'ifun muhari matsoraci amma yana shirya yaƙi a ɓoye haka Allah ya kaddara duniya ta zama a wancan lokacin ko dai mutum ya zama musulmi ko ku ba musulmi ba ne kafiri ne amma ya miƙa wuya za a zauna lafiya da shi kaga wannan ya nuna addinin musulunci yana kira ne akan me zaman lafiya banda ta da hankali ko da da wanda yake kafiri ne da kuma kha'iful muharib wa amma siratu fil munafiqina to yanzu wannan mun gama maganar kafirai kun ji kashe kashen su ko to me sirar annabi tare da munafikai mu'amalar su da munafikai fa amarhu an yaqbala alaniyatahum ويكل سرائرهم إلى الله الله ya umarce shi cewa ya karbi duk abin da yake nasu na bayyane alaniya abin da ya fito fili ka karba na'am shi daman munafiki a fili zai nuna ma shi musulmi ne dan uwanka ne kuna tare shine matsalarsa amma a cikin zuciyarsa kafiri ne zindiki ne duk inda ka ji ana munafiki to a waje musulmi mai sallah mai zikiri mai salati mai zuwa wa'azi mai zuwa kaza amma a cikin zuciyarsa cikakken arne ne zindiki Daka duk lokacin da za a yaƙi musulunci za a yi faɗa da addini to da shi ake zuwa a yi micin ɗin dare micin ɗin jakin bene ya za a cutar da musulunci ya za a cutar da shari'a to Allah ya ce abin da yake boye nasu ka bar shi zuwa ga Allah an yake la sara'irahum ila Allah daga nan nake gaya maka kai ma duk mutumin da ya bayyana maka wani abu a zahiri to mu'amalance shi a zahirinsa ka gani dan adam da ya mu'amalance ka a zahiri yana son ka yana ƙaunar ka akwai mu'amala haka a zahiri abin da yake kullace a cikin zuciyarsa na sharri da bakirci kuma to ai baka sani ba sai ka bar shi ga Allah ce ya Allah ni dai na aminta ina mu'amala ta da wane ta kasuwanci ko makotaka ko zamantakewa ko karatu ko da'awa ko abokantaka ko ma me amma sirrinsa abin da yake kulle da shi abin da yake boye da shi ya Allah na bar maka Allahumma kfinihi bima shi'ta Allah ka isan mun akan makircin wane in yana da shi da abin da ka so wannan shine ake so mutum musulmi irayu kana jin tsoron makircin wane an ce ka wane ko yana gindin ka yana tare da kai amma fa mugu ne to kai dai baka mugunta a zahiri ba suka ce to ga mu nan dai muna mu'amala da shi akan abin da ya bayyana ranar da rashin gaskiyarsa ta bayyana za mu rabu da shi amma fa karka aminta da shi kai tsaye dubu dubu ka rinka addu'a al'amarinsa sirrinsa Allah ya maka maganin shi wannan shine siyasar zamantakewa da mutane zai iya yiwa ka fara dan gane alamun wani munafiki ne kuma amma fa kuna tare masallacin ku daya ko kasuwar ku daya ko unguwar ku daya ko gidan ku daya ko kun hada jam'iyyar siyasa daya ko wata mu'amalar gona ko sana'a ta hada ku amma alamu suna nuna maka kai wannan mutumin fa munafiki ne to kai mu'amala da shi akan zahirinsa abin da ya buye kuma ka bar wa Allah ranar da wani abu ya buye na rashin gaskiya to sai ka dau mataki wa an yujahidahum bil hujja Allah ya umarce shi ka yaƙe su da hujja su kar ka sa musu takobi saboda suna sallah a tare da kai suna azumi a tare da kai bare ka sa musu takobi ba munafikai kenan amma hujja aya hadisi bayani sharhi kai musu wa yu'rid anhum wa yughlid alaihim ya kauda kai ga barin su da makircin su kuma ya tsananta musu wa yubliga ko yuballiga bil qawli al baligh ila nufusihim ya isar da zance mai shiga mai ratsawa har zuwa rayukansu da zukatansu wa naha an yusalli alaihim kuma Allah ya hana shi in dai sun mutu in dai ya tabbatar wani munafiki ne to kar ya mai sallah wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri kada kai sallah ga daya daga cikin su da ya mutu har abada kai kabarin sa ma kakka je ka tsaya wai ka ce za ka yi masa addu'a in dai munafiki ne in dai kafiri ne to kakka masa wa an yaquma ala quburihim wa akhbarahu annahu in istaghfara lahum aw lam yastaghfir lahum falan yaghfir Allah lahum Allah ya gaya masa in ka neman musu gafara ko baka neman musu gafara ba Allah dai bai gafarta musu ba in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum idan hadda zaka nema musu in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum so 70 ba 70 din Allah yake nufi ba kalmar 70 din a wajen balarabe kure irge ne ina fata kamar yanzu zaka ce sau dubu ai an gaya masa ya fi sau dubu to ai akwai abin da ya fi dubu yawa to amma faɗin dubun ya fi mubalaga to su ma laraba sai ce sau saba'in ai akwai yaya saba'in ɗari to shi ne ƙur'ani ya ari wannan ibarar da suke amfani sau saba'in in ta sakfir lahum saba'i na marra sau saba'in ma'ana ana nufin sau ba iyaka to Allah bai zai gafarta musu ba duk wanda ya nemar wa munafiki gafara iya neman masa Allah bai zai yafe mai ba saboda shi munafiki ne innam kafaru billahi wa rasulihi wannan shine shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wadannan mutane kafirai da munafikai faslun wa amma siratuhu ma awliyaihi to sai kuma sirar manzon Allah tare da bayan Allah waliyai masoya Allah sa mu cikin masoya annabi fa amarhu an yasbira nafsahu ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ya umarci manzon Allah dangane da mu'minai kaga kashe uku ne ko kafirai mushrikai munafukai muminai kafirai mushrikai daya munafukai biyu muminai uku waɗannan su annabi ya zauna da su a duniya to kaji duk an gaya maka ga yanda zaka zauna da su yanzu mala akwai wani addini da ya nuna tsarin zamantakewa irin addinin musulunci akwai wani addini da yake da tsari dalla wannan duk a gurguje muka yi akwai tafsil da bayani da sharhi da yawa ayoyi da duk gabobin nan akwai ayoyi akwai hadisi a cikin su wallahi to wannan shine tsarin musulunci to da ƴan uwansa mu'mine kuma Allah ce abinda Allah ya fara umarta annabi da mu'mine hakuri kai ma ina gaya maka in dai zaka zauna da ƴan uwanka musulmi a yau sai ka hakuri kun mu gaya wa kanmu gaskiya mu yi haƙuri da juna matuƙar ba mu haƙuri matuƙar ba za mu yi haƙuri ba to ba za mu zauna lafiya da juna ba mu koya wa kanmu haƙuri ko da wato ka shiga min ko ka ɓata mini na gaya maka gaskiya kada na zalunce ka ba wai ana nufin haƙuri a bar mai barna ya ta barna ba fa ku gane wannan ba an an ce haƙuri da juna a bar ɗan ta'adda ya ta ta'addanci mara mutunci ta rashin mutunci sai a ce a shiru a haƙuri ba a gaya masa gaskiya ya gyara don a zauna lafiya waɗanda suke kiran ubangijinsu safiya da maraice fasbir nafsa kama alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ka'idoji ne ubangiji tabaraka ta'ala ya ce kai haƙuri da su suna suna kiran Allah dare da rana safiya da maraice yi haƙuri da su suna neman yardar Allah ne kuma kada ka kauda kanka kada ka kauda idanka ga barin su a'a wa an ya'fu anhum ولا والا تعدو عينه عيناه عنهم وان يعفو عنهم يمس عفوا ويستغفر لهم ينيم مس غفرا ويشاورهم ينيم شاورس ويصلي عليهم كما يمس الدعاء وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين فاستغفر لهم وشاورهم في الامر وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم wa'amarhu bi hajri man asahu amma Allah ya umarci annabi a cikin mu'mine musulman duk wanda ya saba masa to annabi ya kaurace masa kenan kai ma ya halatta duk wanda ya saba wa gaskiya ka kaurace masa wa takhallafa anhu hatta yatuba kama hajarat salata da wanda suka rabu da shi suka ki su bi shi yaki suka ki su kasance tare da ra'ayinsa da fahimtarsa kamar yadda ya kauracewa mutane uku nan cikin sahabbai su Ka'ab ibn Malik da mun karanta kissa su a nan gurin wa amarahu an yuqima al-hududa fihim ala sharifi wal wadi'a Allah ya umarci manzon Allah ya tsayar da haddi akan musulmi da wanda yake kaskantacce cikin su mai karamin daraja wa sharif da madaukaki kina addinin musulunci duk matsayin mutum duk girman mutum duk daukakan mutum duk sharafar mutum in yayi ba daidai ba to ana sauke masa haddi ba ruwan Allah ba ruwan shari'ar Allah ce ai babban mai kudin garin nan ne ko basarakin garin nan ne ko masu mulkin garin nan ne in dai mutum yake ta dokar Allah to a shari'a fa ana tsayar masa da doka da haddi ne sai dai kurin sarakuna da alƙalan zamanin su kuma su san zuciya suke su amma a ka'ida kowa is uniform wajen doka ba inda aka ce wata dokar Allah tana kan talaka ba ta kan mai kuɗi ko ba ta kan mai mulki ko ba ta kan basaraki ko ba ta kan mai matsayi ko ba ta kan mai kaza al-sharif wal wadi'a wal wadi'a al wadi'a wal sharif duka wa amarahu fi daf'i aduwihi min shayatin al-insi an yadfa billati hiya ahsan wajen kokarin an gije abokin gabansa kare kansa daga abokin gaba to cikin shedanu da mutane to yayi amfani da billati hi ahsan hanya wacce take tafi kyau kenan Allah ya tabbatar cewa akwai maki a cikin mu musulmi ne amma wani yana kin wani to in za ka yi kokari kare kiyayyar wani to kai amfani da hanya wacce take tafi kowace kyau kar kai amfani da hauka kar kai rashin hankali kar kai ta'addanci idan ka wuce gona da iri za a dau mataki akan ka kai ma amma in za ka yi an ce ka kare kanka kakka bari ka tozarta ka wulakanta ko da a hannun yan uwanka ne amma wajadilhum billati hiya ahsan wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan fa yuqabil al isa'ata bil ihsan annabi ya mayar da munantawa da kyautatawa wal jahl bil hil wauta da haƙuri wal zulm bil afu in an zalunce shi afwa wal qati'a bis sila idan an yanke zumunci an ki kula shi kuma yaje ta sadawa wani dan uwanka yace ba ruwana da kai mutumin banza ba za ka saki gani na a gidanka ba ba ƴaƴana ba naka ba mata na ba naka ba ƴan uwana ba ba ruwana da kai ya daina zuwa wurin ka kai kuma kawai ka buga gari wata rana kai sayayya mai kyau ka je ka raba ƴaƴansa da matarsa ka ce in babanku ya zo ku ce na zo kuma ina gaishe shi kuma ka san yaran karbiya za su sai ka ji suna suna suna baffawa ne kawuwa ne ya zo kai kana can an barka da gaba ƴaƴanka sun kwashe abin duniya kana gaba ta baka iyalinka a gida suna soyayya da shi wanda kake faɗa da shi zaka duk wanda ka fahimci yana kiyayya da kai yana kin ka fara kai masa farmaki ka wawace matarsa da ƴaƴansa tukunna ta hanyar mai ihsani kyautatawa sallah ta yi kurin su ga ka tura musu zannuwa da atamfofin da ba za su iya mai da su ba samu gaggariyan takalma ka san mace da son takalmi kamar kaza ka aika mata ya kurma kake dariya ake kurma ne ya gaba da kai dariya ne wallahi haka ake malam ka rike wannan siyasar wani yana kinka wani yana fada da kai wani baya son ka juya abin ne, wallahi ba abin da yake juya dan adam ya canja shi yanzu yanzu irin kyautatawa kwarai kuwa kada a wani kuma hada wahala a ai ba wahala wace ai ai kana da matsayi a waje na ya kamata mai maka sama da haka ma wallahi ka to na gode wallahi daga baya zai je yana kukan zuci ashe da ya ci gaba da gaban nan da ya bar gara basa ta kubuce masa ku kyautatawa wanda suke fada da ku ba sa son ku koda da lutfi ne da sakin fuska da zance mai daɗi ko wani ya zo baya kula ka baya ma magana haka kawai wata ran kurin ka buga mota ka je ka tsaya inda yake ka fito da rigar ka mai kyau da kanshin turare wata assalamu alaikum ya gida kwana biyu na ga bana ganin ka ba ma magana ya gida ya iyali to alhamdulillah duk kuna lafiya to ya yara alhamdulillah duk iyali kowa ne kalau ko ya alhamdulillah alhamdulillah to alhamdulillah ina gaishe ka na ma fata alkhairi kace kai kira wani yaro a kusa da yaran su ya ka gure budin nan ka dauki buhun shinkafa da taliya nan ka bi ka wasu ka ajiye masa kurin ka taka mota ka kunna AC ka bar mai hayaki ka tafi a hakan kuma godiya zai wallahi ai in kaga ana gaba ana fada to ɗaya ne ya ga dama ko duk talakawa ne watakila ba su abin da za su ba kaji wannan maketa ce wai su suka fi wai kaji talaka ne su suka fi gaba to a ɗauki wannan sunna ce ta rayuwa annabi ya yi dabarar rage gaba tsakaninsa da makiya ta hanyoyi da yawa babu lokaci da na kawo mana misalai da yawa kwarai da gaske amma kaɗan daga cikinsu annabi ya yi aure suna faɗa da shi suna ƙi sai ya auro 'yar ƙabilar wallahi sai ga abin ya yi sauƙi akwai kabilar da da ya je fada fa suke da gaba da shi suke yi da ya je ya auro yar garin ya kawo ta ta musulunta tana baiwa aka kamo ta ya ce bari ai annabi yana dama ya auri musulma usul ai sai ce a bari mu auri wannan wacce take musulunta ta yi ba dan kuma saboda siyasa zamantakewa safiya bintu huyay ibn akhtab yar gidan babban bayahudi ne a khaybar sabai da kansu ka ce kai wannan yar manya ce sai babba to daidai kun matansa akwai wanda ya musa zuri'ar ta kawai zuwa suke suna ta musulunta su zo gaida annabi a musu abin alheri su juya su tafi su musulunta haka aka yi ta yi to daga cikin hanyar rage gaba in wani ya fitine ka ya dame ka nemi yar gidan kanwarsa a can gaba da kurna ko wajen dan asabi ko ina ka auro ta na yi magana kurna ne saboda mutanen kurna mutanen kirki ne akwai albarka kuma aure ba wahala a kurna da aka ku tafi can ku je ku nemo Allah ya sa albarka Allah saka su kunyata mu kuma da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da wannan alqati'a bisira wa akhbar annahu in fa'ala zalika ada al'adu ka annahu waliyyun hamim ka gani Allah ya umarce shi idan ya aikata haka abokin gaba adal aduwu abokin gaba zai juya ya dawo kamar shine aboki masoyi saboda kayi amfani da waɗannan shawarwari da annabi ya baka ka annahu waliyun hamim wa amaru fi daf'i aduwwihi min shayatin al-jinn bil isti'adati to abokanansa fa na cikin shaydanu na aljanu abokanan gaba na aljanu ka san malam kana da abokin gaba a mutane akwai aljanu baka sani ba a kwararren gidanku da wata bola ta kusa da gidanku akwai makiyin aljani yana neman ya kassara ka to wataƙila a gidanku wataƙila a gonarka wataƙila ɗan adam yana iya samun abokin gaba cikin aljanu kamar yadda kake da abokin gaba a mutane baka san shi ba maki baka san shi ba to kuma kana da abokin gaba ma a cikin aljanu yana nan yana tarakubin ka duk da ka kuskura baka yi azkarul saba'i ba zikirin safe ya samu ya make ka kwab da zai ma buge ka ya shiga jikinka sai dai ka ji ka da kafar ciwon kafa har illa masha Allah yana neman sakacin ka ya kai sakaci baka bi baka bi Allah ba ya cafke ka to yaya za mu yi mu magance abokanan gaban mu na ainihin wato shedanu bilisti azati da neman tsari azkaru zikiri karatun qur'ani a uziya وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع duka waɗannan abubuwan guda biyu da muka yi bayani Allah ya haɗa wa annabi bayanin su a wurare guda uku alkur'ani fil a'raf ba lokaci cikin suratul a'raf duk akwai misalan waɗannan abubuwa wal mu'minun ɗaliban ilimi su koma cikin suratul mu'minun da hamim as-sajda wa jama'a fi ayatil a'raf ayar da take cikin suratul a'raf Allah ya haɗa masa makarimal akhlaqi kullah dukkan kyawawan ɗabi'u Allah ya hada masa a ciki fa inna waliyal amr lahu ma'a ra'iyati salasat ahwal duk shugaba waliyul amr tare da waɗanda yake shugabantan su akwai halaye guda uku su fa alaihim haqqun yalzamuhum lahu su sani cewa akwai hakki na dole na shugabansu a kansu dole ne idan ana tare da shugaba jagora akwai nauyi da ya kamata a kula da shi nasa in ya ba da umarni a bi in ya ce a yi a yi in dai ba sabon Allah ba ne in ya ce kar a yi kar a yi wannan shi ne tsari na musulunci duk shugaba musulmi ne ko ba musulmi ba in dai an ce shugaba ne mutane sun yarda sun naɗa shi shugaba to in ya ce a yi to a yi wannan shi ne islam in ya ce kar a yi kar a yi yaushe za a fandare masa in yi umarni da sabon Allah ko ya juyo yana yakar musulunci karara aka gafa nema yake idan ne shari'a idan ne musulunci to nan ka musulmi ce su kimtsa su nemi mafita wa min amrin ya'muruhum bihi da kuma umarnin da zai umarce su da shi su bi su bi shi wala budda min tafritin wa udwanin yaqa'u minhum fi haqqihi za a iya samun sakaci za a iya samun zalunci da wuce gona da iri da shugaba zai iya samu daga mabiyansa wanda sun shiga hakkinsa wataƙila a zage shugaba bai kamata a zage shi ba abinda aka zage shi ma ba shi ya yi ba bai ma san an yi ba sakaci ya ba da umarni a ƙi abi waɗanda yake ganin wakilansa ne ya wakilta su su yi su ƙi su yi su haɗe masa baki su ƙisi yana iya faruwa a gidanka ma in matanka suka rena ka za ka iya ba da doka wallahi su haɗe ma baki su ce to an ji alaji sai ya tafi a ce ka lala ku rabu da shi mutumin da ko cafanan kirki ba ka wasu wani zai rena ka ce kaza kaza wallahi aka suke faɗa ma kaga dai gidanka ne ɗakin ka ne da komai da komai wallahi malam sai su haɗe ma baki ka yi ta faɗa da bala'i sai a yi shiru amma in ka tafi za ka zo ka tarar da abin yadda yake ba za a yi ba to za ka rufa zan duka ne in ka ga haka ka nemi sulhu ka ce to wai ku yaya abin yake ne ku yi bayani mana ba wallahi tallahi akwai wanda ƴaƴansa suka sa shi a gaba yaya duka suka ce kai wannan al'amuran fa kai ba fa koya mu ku nake bayani nake yi kar wani yaro ya rashi hankali yawwa suka haɗe mai baki duk abin da ya ciki kaga wannan hukuk ne saba iyaye amma da ya ga abin da zai wani abokin su ce alaji a zan gaya maka gaskiya eh kaga lamarin yaran zamanin nan ce eh na fahimtar ka to sai a hankali ka nemi ku zauna lafiya kawai a rabu lafiya shi ya fi alaji ce gaskiyar ka wallahi ni ma yanzu gidan ba daɗin sa nake yi wallahi duk abin da na faɗa ba a yi na kasa gane yadda al'amarin yake sun haɗe masa baki ne da iyayensu da komai su ce cutarsa to a nan gurin sai ka yi siyasa ka wafci wasu a ciki haka ake e ka wafci wasu ka ja wasu a kurin kaɗan fita haka kana ɗan kiransu shawara kana nuna masa kana son sa kana kaza to zai baka bayanin meye haƙiƙanin abin da gidan yake tashi yake faruwa amma ka ce wallahi sai na yaƙe ku ni shaltus ne maganin ƙwari zan feshe ku wallahi ai alaji ka biya hankali akwai ƙwarin da wallahi za ka fesa musu shaltus ɗin fi za su tashi tafi da ya sha iska ya kaɗa haka zai zubar da shaltus ɗin ya wuce sai ka kula da rayuwa Allah ya raba mu da masu taurin kai don haka dole waliyul amr shugaba zai samu wanda za su fantare masa yanzu mu shugabannin mu ba suna shugabancin suke ba amma ai wanda ba sa bin su yanzu yan bindigan nan suna bin su ne neman su ma suke yi mu ku kaga mun ga mun sai da'a da biyayya kuma gashi shinkafa sai tsada take yi wallahi muna da'a muna biyayya muna duk abin da muke amma rayuwa tana nema ta gagare mu motar da zaka hau fetur fetur da zaka sa motar ka gagare ga da'a ga biyayya wallahi muna da kowa wallahi Allah dai ba mu fita wallahi oke ku ba kwa jin jiki kenan to ai ga abin da kamar ni kadai nake wahala nan ba ba ba ku labarin yanzu a nan arewacin Najeriya an fasa an fara sata tuwo ba wala ba ga muku ba wallahi tuwo tuwo yana kan tuwo yanzu an fara shiga makota wallahi nake ga muku na muku rantsuwa kai Qur'ani ne fa gabana tuwo ake sata tuwo saboda bala'i ya kamata shugabannin nan ku gaya musu gaskiya na kusa da su mace ce magariba ta yi almuru ta yi ta ji tuwo yana bararraka miya ta daga tana kaduwa sun share sati nawa ba su ɗora tuwo ba ga mai gida ba lafiya ga yara uku a kwance ba kuɗin zuwa asibiti ba abinci da ta leƙa ta gana ta gidan ta ɗora tuwon nan tana sallan magariba sai ta tafi da bokitinta bokiti na na wanka fa ta samu tukunyar tana kan abin nan wuta ta kife ta tukuna a bokitin ta ɗauko miyar ita ma ta haɗa gaba ɗaya ta riƙe bokitin ta yi gaba ka bi ta hayya hayya hayya aka kama ta aka buɗe fuskar ta sai aka ga matar makota ne to shekaran jiya ma wani ya gaya mun an kama wata ɗin ta saci abinci jiya ma an kamun kuka wani dattijo a kofar gida ya share kwana uku hudu yana neman cika sati ba masarar da zai ci a gidansa wallahi shugabanni ina gaya muku wannan a Najeriya a arewa ake wannan in na ga dama zan faɗi garin dan kar a ce yunwa ta yawa ne a garin tsohon nan ya ga wata yarinya cikin makota ta zo da nika ta je ta yi nika yamma ta yi za a tsora ya karbe kwaryar gaba ɗaya ce ke ki je ki ce wane ne ya karba na karba din kuma a gidana yanzu a tuka wallahi ya karbe ya ce iyalin sai yace yace ko na haram ne ku tuka shi wannan duka a satin nan da ya wuce aka ake bani labari yan faru a satin nan da wuce a wani kauye anan baran faɗi sunan kauyen ba kusa da wata gona ta ce an kama wani mutum karfe biyun dare ya ɗauki buhun masara ya shiga daji kaga dai masara yanzu bata gama nuna ba mu anan ta yi goyo ba ta gama bushewa wallahi ya je ya ballo wajen rabin buhu ya ballo da kyar ya dauko ya taho da ita yana tafiya yan bijilanci suka kama shi yace ni ba barawo bane mun wace ta kai ne na gaba yanda zan yi na je na ballo kuma da rana ba za a banni ba da haka na balla ne zan shanya a gida ta bushe za mu ci da iyali duk abin da za ku yi da ni ku yi abin da ke faruwa kenan yanzu kwanan shinkafa ɗaya gagarar mutane yake to dama suna da manufa akwai wani abin da ake hadin to wannan shine siyasa ku muna gaya muku ku talakawa mu da ku ɗaya ne a tare muke kullum amma mun ba ku shawara ba ku abi to gashi nan dai Daka duk wanda yake da iko ya gaya wa shugabannin mu fa su sassauta fa a fa sassauta ana cikin matsi in an saki wasu kuɗi wai a sauƙaƙa wasu abin nan sai a ba wa manyan ƙasan sai su daɗa rike kuɗin taro baya zuwa hannun talaka bashi yayi yawa abubuwa sun gagara yanzu da yawa cikin mutane sau biyu suke cin abinci na ga dama a nan ma zan nuna muku wanda wallahi sau biyu yake cin abinci sau biyu da rana mutum zai rarrafa ya rarrafa ya tarakawa ya kai har sha ɗaya sha biyu bai karya ba ya nemi wani abu mai ɗan dama dama ya sa a sha biyu na rana ba zai ci ba sai bari sai ci can wajen la'asar dab da magarba sai ci da daddare sai ya raka da ruwa ya yi subhanaka allahumma ya yi kwanciyarsa bismika allahumma a mutu aya da yawa sau biyu suke cin abinci wallahi wani ma sau ɗaya yake ci me ya ja wannan rashi babu muna da ƙasa muna da ruwa muna da iska muna da kaza muna da kaza amma wannan abin da nake faɗa in ba daidai na faɗa ba da Allah wani ya zo ya karyata ya ce ba haka bane amma ban sani ba ko ni kaɗai ne nake jin jikin Allah ta'ala alam akwai to kaji Allah ya ba ku ikon gyarawa yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kar ku kuntata inji annabi don wani abin da ake nufi a ƙasa in aka ga mutane suna galabaita a canja tunani sai a nemi wata hanya mu Najeriya uwa ce mu mu muke taimakon ƙasashen da suke gefen mu bai kamata mu kama gudun hijira muna zuwa ƙasar kaza ƙasar kaza muna neman kaza ba yanzu garurrukan da ake tunanin yaƙi yaƙi in kun ga yadda 'yan Najeriya suke bunkawa suke shiga garurruka za ku yi mamaki kaga Sudan din nan ko yau da asuba wani gaya mai ce tab ai malam ka gaida ɗan Najeriya suke tafiya Sudan nace me suke yi ta suna neman na kashewa mana nace ana yakin suka ce ai akwai inda ana kasawa a kashe a kasa a kashe yace wallahi da kafa suke tafiya mota suke bi suna tafiya ga Niger ba ana ta maganar yaki yaki ba kaje ga ɗan kaje ka ga bodan Niger yanda ɗan Najeriya suke bunkawa su barazanar sojan ake musu sauransu mu muna cikin sojojin ma Allah zai san me muke ciki kawai kuma ya kamata shugabannin nan su gane masu musu irin wannan bayanin su ne masoyansu su gaya muku hakikani yadda ƙasa take ciki don ku gyara amma in suka muku ƙarya suka yabe ku suka ce ku kaza kun yi ƙoƙari ranka ya daɗe ai gwamnatin ku ma kaza kaza ne sun yaudare ku ana zagin ku anan su kuma suna yaban ku suna karɓan abin hannun ku amma ku bari a gaya muku gaskiya ba ana neman tarin ku ba amma ku sa a muku bincike wannan shine halin da talaki yake ciki a ƙasar wannan labarin bai da daɗi kuma mu daman hankalin mu yake mun sha wahala dole sai mun faɗa wallahi don mu samu sauƙi ai kai kana yawan dariya ne saboda mata kaɗai ne wallahi wanda yanzu duk mai mata biyu anan mata uku kaga yayi dariya tun da na fara magana shi ya san me yake ji ai mara mata za ga yana ta yaƙe baki yana dariya shi ya da ɗan sauƙi sauƙi awara za ta iya tsallakar da shi da yankan rake guda ɗaya guda biyu da ɗata da yanzu na gama ɗata sun yawa a garin nan in ka ba da na ɗari sai ka ci ka bi da ruwa kawai ka tsallaka Allah ke hanya don haka ya ce fa alaihim haƙun yalzamuhum lahu ومن أمر يأمرهم به ولا بد من تفريط وأودان يقع منهم في حقه فأمر بأن يأخذوا أن يأخذ مما عليهم مما سمحت به أنفسهم وهو العفو الله أمر الشيشي yayi kokari yayi hakuri a duk abin da yake sun yi masa ba daidai ba to wato ya hakuri ya karba ya musu afuwa kuma ya umarce su da sanannen abu ya amurun bil urfi wa huwa ma ta'rifu al uqulu salima wa amur bil urfi wa arid an al jahili shugaba ya umarni da kyakkyawan abu wanda hankali ya san shi ko da mutane sun nuna damuwarsu sai kai hakuri ka duba ka bincika ba wai kai fada da su ko kai gaba da su ba a matsayin ka na shugaba ko ka ce ai ana sukan ka a'a kai bincike sai ka gyara inda kai kuskure wal fitratul mustaqima da fitra wanda suke tsayayya wa aidan ya'muruhum bil urfi la bil unfi ya umarce su da abin sananne cikin sauƙaƙawa ba ba kuntatawa ba walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr wa amaru an yuqatila wato yuqabila jahlahum bi irad ya umarce shi shi shugaba jahilci da wautar da suka yi masa dole na ƙasa za su yi maka wauta za su yi maka jahilci a matsayinka na jagora to ka kau da kai kada shugaba ya ce wai duk wanda ya taba shi wai sai ya rama kada shugaba ya ce duk wanda ya zage shi sai ya rubuta sunansa ya kulli gaba da shi kada shugaba ya ce duk wanda ya soki mulkin sa wai shi sai ya dau mataki a kansa ba wane wane ya mun kaza ba to zamu zamu dau mataki wannan ba su mai shugaba na kwarai bane gashi abin da aka ce wa huwa ma yani wa an iya yuqabila jahlahum bil i'rad abinda aka maka na wauta kai a wajen kana ganin wauta ne da rashin hankali da jahilci to kau da kai wannan shine cikar shugabanci ai babba kaudi kai yake ai baba ya zama baba ne a gida ba komai ne in ai yake duka yake zagi yake cin mutunci ba sai ai hakuri sai ya hakuri sai mutum ya kama girma amma duk wanda yace shi mai girma ne zai ta fada da kanana to har ya gama mulkin sa da sarautar sa da jagorancin sa zai ta fada da mutane ne yayi fada da wannan an gama wancan ya tsokale shi yayi fada da wannan ya gama ya kada wancan wancan kuma ya gagara kadawa haka za a yi ta bugawa to amma me ake son shugaba yayi ya tinkari me zai yi wa mutane na aiki kullum ya taimaki mutane ya agaza wa mutane ya tallafa wa mutane ya kauda kai abin da jahilai da yan baranda yan marasa kirki suke ta faɗa ya daina karban gulmace gulmace ya daina karban ziga kawai ya rinka karban wato shawara ya za mu mu gyara karatu ya za mu mu gyara kaza ajandas ɗin da muka kawo guda takwas za mu yi kaza to ya ba magana ilimi a ciki ya ba magana kaza ya ba magana kaza duka wannan shine mutum ya rinka checking corrections ko ba ka bane yana karban gyaran raki abu kaza da zamu yi to an ce mana ya kamata mu yi kaza akwai manya a gari wanda ba ba sa magana to amma sun ba mu shawara ya kamata mu duba mu gani ya bangaren yara kanana ya bangaren matasa ya bangaren wanda suke zaune a gida ba su da aikin yi ya bangaren yan kasuwa masu karancin jari ya manya-manya 'yan kasuwa za a inganta kasuwancinsu ya zama international standard za su rinka mu'amala da kasashen duniya gaba ɗaya mu buɗe musu hanyoyi da za su rinka zama manyan 'yan kasuwa suna mu'amala da manyan jirage daga ɗan kasuwa ɗaya ya yi da jirgin jirgin ruwa wajen guda ɗari kayayyakinsa ne gaba ɗaya a shigo da shi ƙasa samari su fita kasuwa su samu aikin yi wani da ko da shi zai rayu wani talla wani kaza a buɗe godoji a taimaki mutane a samar da tsaro ha 'yan makaranta a rage musu kuɗin makaranta ba a ƙara musu ba a sauƙaƙa musu al'amura saboda su suka yi zaɓe suka yi ihu akan titi a kamfen suka yi duk abin da bai kamata a musu sakayya a ce an ninka musu kuɗin makaranta ba bayan sun kawo ku kujerar mulki sun taimake ku sun muku kuma ku zo ku ninka musu kuɗin makaranta shine alƙawarin da kuka musu cewa za ku ninka musu kuɗin makaranta kuna kashe kuɗi akan wani abu daban amma kun ki ku taimake su akan ilimi kuna tsananta musu ilimi amma kuma kun kashe biliyan kaza a banza kai mutum ɗaya a cikin kuma ya kashe biliyan kaza yanzu kuɗin makarantar ɗaliban nan da ake biya a jami'a guda wallahi mutum ɗaya sai ya halakar da su shi kadai bai wuce wallahi kuɗin gyaran gidansa ba wallahi bai wuce trip ɗinsa da zirga-zirgar da zai je ƙasashe kaza ya je ya dawo a duniya ba kuɗin jami'ar gaba ɗaya kuɗin jami'ar da malamai suke da bukata a basu wallahi bai wuce wani ya sace su ya zuba su akawun ɗinsa ya tafi da ya je amerika ya dawo sau ɗaya sau biyu ya cinye su ba duk wannan abu duk yana faruwa a ƙasar nan ba abin da ba a sani ba amma mai neman ilimi shine kaskantacce shine talaka shine bai da shi dole sai an gyara kuma a karbi gyara sai a zauna lafiya sai rayuwa ce daɗi amma in ba a karbi gyara ba aka mai da abun ya zama fada ko kiyayya ko gaba to sai a ta tafiya cikin wahala daga baya kuma sai ga ana tabarin abubuwa Allah kiyaye wa amarahu an yuqabila jahlahum bil iradi fa hadhihi siratuhu ma ahli al ardi wannan ita ce sira tarihi manzon Allah tare da mutanen ƙasa gabaki ɗaya jinnuhum wa insum da mutane da aljanu gaba ɗaya mu'minuhum wa kafirun da mu'mini da kafiri gaba ɗaya kaga hatta aljani an gaya maka ya zaka magance shi zikiri da azkar addu'a da karatun qur'ani da ambaton Allah ya Allah kai mana afwa ya Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh